الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا جمعة ترى قوة جماد الأولى hijira 1447 wanda ya dace da 31 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya shi gaba da karatu na usulul fiqh a wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul ta babban malami a sheikhu abdullahi gwandu rahimahullah da wannan shine darasi na 26 darasin da ya gabata mun kwana a baiti na 166 yau za mu tashi a baiti na 167 to a shekhu abdullahi rahimahullah yake cewa mas'alatun hal yaqtadi mu'aqqatun bi waqati qada'a ma'murin bihi an fauti qada'u ma fata bi amrin thani للجل أو بأول قولان عليهما قضاء صوم يومه نظره فلم ينل بالصوم هل واجب عليه أم لا من يرى أن القضاء بجديد قرر فلا يرى قضاءه عليه ليس لنا جديد عمر فيه ومن يرى وجوبه بالأول يوجبه عليه بالأمر الجلي كذاك تارك الصلاة عامدا فالنقل في قضائه ترددا جمهورنا قضاؤها عليه وابن حبيب لم يمل إليه ليس لنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان فخذ النقلة idan ba manta ba shehu abdullahi yana tattaunawa har yanzu akan mas'ala ta al'amru idan aka samu umarni wato a cikin shari'a to shine mun ji bayani wato daki-daki dangane da wasu matsaloli da suke da alaka da umarni to daga ciki akwai ita wannan matsala da shehu abdullahi zai tattauna a kanta shine a al'amrul mu'akkatu bi waƙatin هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن ذلك الوقت أو لا يقتضيه wannan shine matsalar da za mu karanta a yau ma'ana idan shari'a ta yi umarni da wani abu wani hukunci kuma hukuncin nan sai shari'a ta ce ka zo da shi a cikin lokaci kaza sai ta ayyana maka wannan lokaci cewa ka yi wannan abun kuma cikin wannan lokacin to sai ya zamba ka yi wannan abun ba kuma har lokacin ya ƙare lokaci ya zo ya fita domin za a ce karama wannan abun tun da lokacinsa ya riga ya fita an ce ba ka yi ba kuma lokacin ya zo ya riga ya fita kaga umarnin da aka baka baka zartar ba to shine malamai sun kai saɓani wasu suka ce e za ka rama wannan abun amma in an samu wani umarni sabo ba wancan na farko ba ma'ana da aka ce ka yi abin a lokaci kaza sai shari'a ta ce in kuma lokacin ya wuce kuma ka yi kawai misali azumi shari'a ta baka dama in kana matafi ka ajiye azumi amma sai shari'a ta ce kuma bayan sallah din an gama azumi kuma ka rama me kaga an samu umarni guda biyu umarni na farko ka yi azumi sai uzuri ya gito na baka yi ba sannan aka sake baka wani sabon umarni aka ce kuma ka rama ko faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra a gani to fa'iddatun min ayyamin ukhra umarni ne sabo an gane shine umarni na biyu kenan wancan umarni na farko kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum shine umarni na farko asali kowane mukallafi yayi azumi to sai shari'a ta ce idan kana halin tafiya ko baka da lafiya sai ka sha azumin sai shari'a ta ce to karama to jumhuru na malaman usulul fiqh suka ce duk mas'alar da aka samu irin wannan akanta to za a rama amma idan ya zan an ce ka yi kuma aka faɗi lokaci kuma lokacin ya wuce ba ka yi ba to yanzu in babu wani sabon umarni na biyu to ba za ka rama wannan abin ba kawai misalin da zai kawo nan gaba kamar kai bakance kai yi alwashi ka ɗora wa kanka cewa litinin mai zuwa za ka yi azumi saboda kila wata nasara da allah ya baka ko wani farin ciki da kake ciki to yanzu azumi ya zama wajibi kuma wajibin nan mu'akkat tunda kai ka ayyana rana ka ayyana lokaci to sai rana litinin din ta zo baka yi ba to jumhuru suka ce ba za ka rama wannan azumi ba saboda mi ya wuce kuma ba mu da wani umarni sabo da ya ce mi da ya ce a rama kamar wancan na ramadan kaga duk azumi ne ko wancan an yi umarni farko daga baya kuma aka ce in dalili ya saba kai ba kuma ana umarta ka kuma karama shi kuma wannan tun da ka ɗora ma kanka to kamar shari'a ta umarce ka sai zan baka yi ba to sai malamai suka ce wasu daga cikinsu kenan suka ce ba sai ka rama wannan yini da kai bakance a kansa ba saboda babu amrun sanin jaridun kamar yadda aka samu ga nami na ramadan wannan shine mafi yawan abinda malamai suka tafi a kansa duk sanda aka ce ka yi abu kuma aka faɗi lokaci kuma lokacin nan ya zo ba ka yi ba to a wurin jumhur suka ce to za a kalla idan akwai wani umarni na biyu da ya sake umarta ka cewa ko ya wuce za ka rama to sai ka rama in kuma babu sai kenan ya riga ya wuce sai dai ka yi mai istighfari ga Allah inda gangan ne ganganci ne ya saka gabar wannan abu to shine matsala za a tattauna a kanta wasu kuma malamai suka ce a'a ko akwai nassi ko ba nassi zai rama suka ce umarnin bil amril awwali ai da aka ce yayi bai ba to har yanzu umarnin yana nan saboda haka ko lokaci ya wuce zai mi zai rama kenan su a wurinsu yanzu kamar yadda ake rama na ramadan idan kana halin tafiya ko ba ka da lafiya ka sha wasu kwanaki bayan sallah aka ce karama to haka shi ma wanda mukallafi ya ɗora wa kansa a babin annazar a babin alwashi suka ce to ko ranar nan da ya ayyana ta wuce sai ya rama suka ce bil amril awwali da wancan umarni na farko shi ya sake dawowa tun da bai ba inda ya yi kaga tun da bai ba to har yanzu wannan umarni yana nan eh eh to haka malamai ke aiki to shi yasa waɗannan bayan Allah wajibi ne mai musu addu'a sun yi ƙoƙari alfuqaha din nan da kuke gani da suka rairayo hukunci hukunci suka sa a cikin littattafansu sun yi ƙoƙari sai da suka karanci wannan ilimin suka goge to sannan suka iya fito da wasu matsaloli na fiƙihu da kake gani to ma wanda bai san wahalar da sun kai ba sai ya ce kai fiƙihun ne ni kawo min sahihul bukhari eh saboda bai san wahalar da sun kai ba ai su sai da sun ga karanta sahihul bukhari din da kake magana suka karanta waɗannan ƙa'idodi na ilimi sannan suka iya rubuta wannan abin a in gaskiya ne kai ɗauki alƙalami kai irin nasu to ya za ka kushe nasu illa iyaka abinda malamai suka ce za a auna abubuwan da sun ka kawo inda sun ka dace da nasi sai a karba inda suka yi ba daidai ba dama ba masumai ba ne yan adam ne za su iya yin kuskure za su iya mantawa za su iya fahimta ba daidai ba to nan sai a yi musu addu'a Allah ya shi yafe musu to abinda malamai suka ce aiki na a ba ce za ka yi a tattara ajiye gefe ba na ba tara gani to wannan shi ne kuma inda za ka fahimci haka ai yanzu mafi yawa masu maɗan karatun fiƙihun ma to za ka ga na tsinta-tsinta ne da an kai wasu wuraren sai ka ga sun gudu da ka sami mutum risala ana kai babin aure da kasuwanci da rabon gado sai kaga ya daina zuwa amma kuma zai koma gefe bisa mimbari kuma yana sukan mai risala rubutun da ya fi yafi karfinsa ya ma tsaya ya karanta ma ya gane bai iya ba abin ya fi karfinsa to sun yi kokari allah ya saka musu da alkhairi eh to irin matakin da sun ka hau shi wannan littafin yake son ya koya maka kai ma ya zan ka hau wannan matakin kai ma ta ranka ɗuwa alƙalami ka rubuta na ka fi ƙihun to shi ne a sheku abdullahi ya ce hal ya ƙatari mu'aƙatun bi waƙatin shi ne mubtada mu'aƙatun bi waƙatin ai amrun mu'aƙatun bi waƙatin za a ƙaddara amru umarni wanda aka iyakance shi bi wakatin da wani lokaci to sai ka dawo hal ya qatadi shin yana hukunta qada a ma'amurin arama abin nan da aka yi umarni da shi bihi da shi an fauti bayan kuma kubucewar lokacinsa an ce ka yi amma kuma a lokaci kaza kuma lokacin ya zo ya wuce baka samu kaya ba na ba ta rangani to yanzu wannan umarnin yana hukunta dole sai ka rama wannan abu to shine mala ya ce qada'u ma fata bi amrin sani lil julli ga can gaba mafi yawan malamai sune jumhurul ulama min al usuliyina mafi yawan su to qada'u ma fata suka ce za a rama wannan abin da ya kubuce amma bi amrin sanin in an samu wani sabon umarni na biyu ba da wancan na farko ba kamar yadda dai muka ba da misali ga watan ramadan ko yawa shi yasa ne sharhin sa don ku gane eh na ba an gane kaga umarni biyu ne kutiba alaikumus siyamu kama to kaga wannan shi al'asulu kowa ya azumi al'asuli kenan amma wanda ke cikin uzuri ƙur'ani ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin to fa'iddatun dama cikin sigogin umarni da muka yi a baya akan kawo masdari ko ko ba mu yi shi ba to fa'iddatun din yana kunshi da umarni eh fa'iddatun kamar an ce to ya lisafa waɗannan kwanakin da ya sha a wajen ramadana sai ya rama su kenan kaga akwai umarni guda biyu to jumhur na malamai min al-usuliyina suka ce duk sanda aka yi umarni kuma aka iyakance shi da lokaci kuma lokacin ya fita mukallafi bai yi ba ma'ana wanda yake wajibi ya yi to in akwai umarni na biyu sai ya rama a wurinsa in babu ba zai mi ba zai rama ba ko to shi ne au bi awwalin eh wasu kuma suka ce a'a zai rama ne da umarnin farko ko an samu umarni na biyu ko ba a samu ba wajibi ne gare shi mi ya rama to kaulani shine a sheku abdullahi ya ce matsala ɗin akwai zantuka guda biyu na malamai da ra'ayin aljumhuru da kuma ra'ayin wasu waɗanda ba su da yawa daga cikin malamai ba su da yawa daga cikin malamai to shine a sheku abdullahi ya ce alaihima akan waɗannan zantuka guda biyu da ya ce kaulani to qada'u sawmi yawmin nazarahu wanda yayi bakancan wani yini yace ya dora makansa lalle sai yayi wa Allah azumi rana kaza ya ayyana wannan ranan to qada'u sawmin za a rama wannan yinin bisa ga ra'ayin eh ra'ayi na biyu ko shine falam ya nalbis saumi wanda bai samu damar yin azumin wannan yinin ba kuma har yinin ya wuce to akan waɗancan zantuka guda biyu zaka gina matsala ɗin nan yawan sai mu duba shin azumin da mutum ya yi na bakance an gane idan yinin ya wuce bai samu yayi ba shin akwai wani nassi da ya sake umarni cewa ko ya wuce za a rama ko babu in mun samu to sai ya rama a gane ra'ayin aljumhuru kenan in kuma ba mu samu ba ba zai rama ba bisa ga ra'ayinsu su kuma sauran ragowar malamai suka ce a'a ai tun da bai yi ba to umarnin na farko kamar sabo ne sai suka ce to kamar misali ka ce wani je kasuwa ka sayo min kaza sai ce to sai je yana ta harkokinsa har lokaci ya wuce bai tafi ba kuma wala Allah ka ce mai yanzu yanzu a lokaci ya wuce bai je kasuwan ba sai ka haɗu da shi kana tunanin ya kawo maka kayanka sai ce ai ban je ba a nan za ka yi masa uzuri? eh? abu za ka yi masa uzuri ba ko? eh ce ne za ka yi to maza maza koma ko ba haka ba eh to cewa maza maza koma su suna la'akari da ƙarfafa umarnin farko ne kai ba wani sabon umarni ba ne su kuma jumhuru suka ce a'a ce wadda ka yi masa ya koma to wani sabon hukunci ne ba na farko ba ne ina ba da ranga ne ba na farko ba ne saboda suka ce in baka ce ya koma ba lalle ba ne ya koma sai dai ya baka uzuri kaza kaza abubuwa ban samu zuwa ba da sauransu ba ta buɗe mana mala yau wakilan ma lokacin ma ka canza shawara da yana iya ɗauka to shi ne ce alaihima akan waɗannan zantuka guda biyu ƙaba'u saumin za a iya cewa a rama azumin ko ka a rama nazarahu wani yini da ya bakance alwashin zai yi kuma falam ya nalbis saumi bai samu yin azumin ba kuma ga yinin ya wuce to hal wajibun alaihi shin wajibi ne a kansa ya rama amla ko ba wajibi ba ne to man yara malaman da ke ganin annal qada'a cewa ranko akan abin da aka yi umarni a cikin wani lokaci kuma lokacin ya wuce ba a rama ba ƙurrera an tabbatar da shi ne ko ana tabbatar da shi ne bi jadidin da wani sabon umarnin in an samu to kaga su a wurinsu fala ya raka ba'ahu su a wurinsu ba zai rama mi yau wanda su ne jumhurul ulama me yasa ko fala ya ra qada'ahu alaihi baya ganin cewa wajibi ne gare shi ya rama azumin domin laisa lana jadidu amrin fihi ba mu da wani sabon umarni an gane akan azumin alwashi da mutum ya yi alkawali zai yi wani yini ko wata rana bai yi ba yau to a nusus na shari'a ba mu samu wani umarni da ya ce tun da ya wuce ya yi rama ba sai suka ce saboda haka ba sai ya rama ba amma dai zai yi istighfari tunda yayi wa Allah alƙawali ko bai cika ba kaga yayi laifi ko amma mu ce dole sai ya rama to wannan suka ce yana buƙatar sabon umarni saboda wancan umarnin su a fahimtar su tunda an ƙayyade shi da lokaci kuma lokacin ya riga ya wuce to umarnin ya riga ya faɗi a wurin su jumhurul ulama kenan wa man yara kuma bangare na biyu malaman da ke ganin wujubahu bil awwali cewa a wajabci ne gare shi ya rama wannan abun bil awwali da umarni na farko ai wancan umarnin da aka bashi yayi ya ƙi har lokaci ya wuce yana nan har yanzu babu abin da ya lalata shi tunda bai ba inda yayi sai a ce shikenan ya zartar da umarnin ko? yawan sai dai a sake bashi wani sabon umarni kuma to sai suka ce dole ya rama shi ne yujibuhu alaihi to shi kam malamin da ke da wannan fahimta yana wajabta masa cewa ya rama azumin eh kaga shi malaman da ke wannan bangaren ba ruwansu da an samu sabon umarni ko ba a samu ba su suna kallon na farkon da shi suka wajabta mai rama to shi ne bil'amri da umarnin farko aljali wanda yake mabayani ya riga ya bayyana to kuma bai yi ba ballantana a ce ya sauke wajibi eh to shi ne ce ka za ka tariku salati amidan shi yasa aka samu irin wannan tattaunawa akan mutumin da ya bar sallan farilla har lokacin ta ya fita da gangan bai ba da gangan bai ba to shi ma an samu irin wannan saɓani a kansa an gane yawwa saboda asali mutumin da ya yi bacci ko ya manta ya kwanta yana bacci bai tashi ba ko da ya tashi ya falka lokacin sallah ya riga ya fita ko mutumin da kwata-kwata ya manta da sallah ko da ya tuna kuma lokacinta ya riga ya fita to shi nassi ya zo daga annabi ya rama eh annabi ya ce man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza zakaraha annabi ya ce duk wanda ya yi bacci ya bar sallah ko da ya falka lokacinta ya fita ko ya manta to annabi ya ce ya sallace ta lokacin da ya tuna ta to shi yasa jumhuru daga cikin malaman usulul fiqihi suka ce wanda ya manta sallah ko ya bacci to zai rama sai suka ce tun da an samu mi umarni na biyu ko yawwa umarni wancan asali na farko ya shafi kowa da kowa ko ba haka ba cewa ku tsayar da sallah ayoyi daban-daban to kowa ya shiga ciki duk wani mukallafi ya shiga ciki to sai mutum ya zo bacci ya kwashe shi bai samu ya yi la'asar ba ko da ya tashi rana ta faɗi kaga lokacin ta ya fita to ya yi la'asar ɗin a wannan lokaci kuma shi ne lokacinta a wurin shi ba ƙaza'i zai yi ba shi a da'i zai yi duk da lokacin nata ya fita an gane haka wanda ya manta kwata-kwata an shafe abin a zuciyarsa wani abu la'asar yana sai yana ta harkokinsa har rana ta faɗi yana mutum ya yi magariba sai tuna ai bai yi la'asar ba to yi la'asar a wannan lokaci saboda wannan nassi da aka samu fi sahihi muslim to wannan akan shi nassi yanzu to shi kuma wanda kaga shi ba saɓani kowa ya yarda ya rama to amma wanda ake saɓani a kansa wanda ya bar sallah da gangan ya ƙin la'asar har rana ta faɗi to shi ne a sheku abdullahi ya kawo shi a nan ya ce ka za ka tariku salati amidan haka wanda ya bar sallah da gangan lokacin ta ya fita kaga cewa amida an fitar da mai bacci an fitar da wanda ya manta ko to fan naƙalu naƙaltu maganganun malamai taradda da ya kai ya komo fi ƙaza'ihi cewa ya rama sallan ko kai ya rama mana akwai saɓani shi wanga da ya barta da gangan wasu suka ce ya rama an gane yauwa duba da mi al'amurul awwal kuma gaba wasu kuma suka ce a'a ba zai raba ba duba da mi babu babu wani sabon umarni ko eh wasu kuma suka ce a'a ya rama a gane duk da babu umarni na biyu su waɗancan da suka yi waccan magana akan azumi na bakance an gane kamar malaman malikiya kaga mafi yawan sun tafi kan cewa zai rama shi wanda ya bar sallah da gangan sai aka ce musu to ai ka'idan ku sai in an samu umarni na biyu kuma anan babu ba nassin da ya ce in ka bar sallah da gangan ka rama babu shi sai suka ce eh mun yadda babu mun yi kiyasin sani akan wanda ya manta kuma ya kun yadda da kiyasi mu ma mun yadda da kiyasi ko sai suka ce to mun yi kiyasin wanda ya barta da gangan da annasi da anna'im ina batar an gani sai suka yi kiyasin wanda ya barta da gangan akan waɗancan sai suka ce to da wannan dalili mun ka dogara kusan shine hujjan malikiya inda za ka gana cewa wanda ya bar sallah da gangan ya rama har lokacin ta ya fita ya rama ai sun dogara ne da kiyasi an gane ba sun dogara ba ne bil amri sani saboda babu shi na fatar an gane sai wasu suka ce to mu ba mu yadda da wannan kiyasi na ku ba akwai matsala cikinsa eh saboda alkiyasu ne ma alfariki akwai bambanci tsakanin wanda ya manta eh saboda shi wanga da gaggan fa ba fa mantawa yayi ba yana sane yana da dama ba ba haka ba da wancan shi kuma da ya bacci da wanda ya manta duka lokacin abin bai kwakwalwarsu a lokacin ba mukallafai ba ne shi yasa nasi bai zo kan cewa sun yi zunubi za a rubuta musu zunubi ba saboda rabbana la tu'akhizna in nasina amma shi wanga kowa ya yadda yayi laifi za a bashi zunubi kaga akwai bambanci ko babu suka ce to kiyasin ku kiyasi ne ma alfariki ba kiyasi ne karbabbe ba saboda haka ba zai rama ba amma fa yayi laifi babba na ba ta gane suka ce yayi laifi babba don su a wurin su ma ya kafurta eh masu wanga fahimtar eh su maliki ai sun ce rama mai bayani ai su dai masu cewa ba zai rama ba ba su yadda da kiyasin da aka yi ba tunda babu nassi sabo da ya ce ya rama to su a wurin su barin sallan kafirci ne duba da wasu nusus al'ahadu lazi baina na wa baina musala man taraka ha faƙaɗe ka fara ci saboda haka ya kafirta eh so da haka abin ba magana ya rama ba dama in ka ji ana magana ranko ga musulmi ake magana ranko kamar shine mazhabul imami ahmad abin da ya tafi a kai kenan na ba ta gane su shekul islam ibn taimiyya duk sun tafi kan cewa ba zai rama ba su abu muhammad ibn hazmin zahiri duk sun tafi kan cewa ba zai rama ba saboda yanzu ba maganar ranko aka yi maganar ya tuban ma Allah ake ya gyara imaninsa ya gyara musuluncinsa to shi kuma ranko na ibada dama ana maganar sa ne ga musulmi shi yasa kafiri in yan musulunta ba za a ce ya rama ibada da bai yi ba cikin me cikin kafirci to duk sanda kaji ana magana a rama a rama a rama ana magana da musulmi to mu kuma ba mu waye yadda da musulmi ba ne ba ba magana rafa ke eh su kuma suka ce a'a mu mun yadda da musulmi ne mai laifi an gane amma dai mu abin da yasa ba za mu ce ya rama ba saboda babu umarni na biyu mu ba za mu yi kiyasin shi da mai bacci ko mai mantuwa ba saboda akwai bambanci tsakanin shi da su amma dai ya yi laifi mai yawa na fatar an gane ya yi laifi mai yawa ya tuban ma Allah eh to wasu haka suka tafi a kai to shi ne mala yake tattauna matsala ne sai ya sake jaddada la ilaha illallah tun da ya iya kawai ya jaddada eh ai da ya jaddada shi ke da wancan ma kafuri da ake cewa ai dan bai iya bane shi yasa ake son a yi masa talike ne don kare je ya faɗa ba daidai ba to kai kuma kila ma ka taɓa zuwa makaranta ka faɗa wannan rami can tsakaninka da Allah ka maimaita la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shikenan yanzu ka kayi wa musuluncin ka sabis eh sun roshi yanzu a buɗa bai sabon littafi sadakokin ne da komai da sauransu duka wasu malamai sun ce hatta aikin hajji ma sai ya saki inda ya yi saboda ya walwale suka ce ya sake samun guzuri sai ya koma wancan faralin an bata shi wanda ya sauke alaikum salam eh eh suna nan da yawa eh ba su da uzuri saboda suna rayuwa ga society na ilimi watakila wani ma yana biyowa ma kusa ga makaranta amma ba zai iya tsaya ya saurari karatu ba ko ya yi tambaya to irin waɗannan jahilcinsu ba na uzuri ba ne na ba tara gane saboda haka aure allah kafirai ne ba su da uzuri to ala ayi halin dai barin sallah da waɗanda suka ce ramin da waɗanda suka duka dai akwai haɗari akwai haɗari sosai saboda haka waɗanda suka ce ba zai rama ba to su musamman masu kallo ne a matsayin kafiri to kaga nasu hukunci ya fi tsanani ya fi su kuma suka ce ya rama saboda abin ya zama horo gare shi wala Allah ko gobe zai zai kiyaye to kaga dai duka dai akwai matsala to shine a sheku abdullahi ya ce jumhuruna jumhuruna mafi yawan malamanmu malikawa kenan qada'uha alaihi sun ce wanda ya bar sallah da gangan lokacin ta ya fita ya rama dalilin su wancan kiyasin da muka ambata da wannan shine majority na mazhaban malikiya malaman su eh amma wasu sun saba dama duk sanda ka ji an ce jumhuru ko aksaru ma'ana majority to akwai yan kadan waɗanda ba su yadda da wannan fahimtar ba an gane to wabnu habibin akwai babban malamin nan ibnu habibin shi lam yamil ilaihi shi bai karkata ga ra'ayin jumhuro na malikawa ba shi ya saba ya ce ba zai rama ba shi ya ce a'a ba zai rama ba babban malami ne me hujja ya ce laisa lana amrun jadidun domin ba mu da wani sabon umarni na rama sallah in lokacinta ya wuce illa fin naumi wannan siyani sai ga wanda fa bacci ya share shi ya kwashe shi ko wanda ya manta su kaɗai nassi ya zo cewa su yi mi amma shi wanga da ya barta daga gamba nasi in ka cire wancan umarni na farko to babu na biyu to shi yasa ibn habibi ya ce ba sai ya rama ba amma shi bai ɗauke shi a matsayin kafiri ba ya dai ɗauke shi wato mai babban laifi wanda zai ɗau shekaru yana isa gifari ga Allah kamin wala Allah kila ma Allah ya tausaya masa saboda haka zai ta yawan istighfari da tuba ga Allah da nadama zai ja lokaci mai tsayi har sai ya kai matakin da yake dan jin yanzu ya dan samu natsuwa kila Allah ya yarda da addu'o'in da ya da istighfarin da yi mala yace fahzun naqala saboda haka wannan tatmimul baiti ne eh ma'ana ka dinga bibiyar abin da aka nakalto hmm? yawwa abin da aka nakalto to ka dinga bibiyarsa na karatu eh don shi ne dalili shi ilimi an nakal ne an fahimta yawwa wani ya faɗa shi ma wani ya nakalto da gare shi shi ma wani ya nakalto da gare shi haka duk ilimin nan namu an nakal ne nakali ne ina ba an gane kamar yadda sheku abdullahi ya faɗa wa inna zal ilma bil istiqra'i wa naqlihi min kutubil udabai shi ilimi naƙali ne ana duba littattafai ne a ga nusus da maganganun malamai sai a zo a yi wa mutane bayani ba ra'ayi ba ne ba a sa ra'ayi a karatu an fahimta? to wannan wannan matsala ta ƙare saboda haka in an fahimci kila ya aka ce ya sake sallah ɗin abin zai ɗanyi tasiri a kansa to a ce mai ɗin ya rama ya fi kamar yana tunanin a nuna mai ya rama ɗin kuma rama ɗin zai yi tasiri ya ga cewa ai ya yi laifi gobe ba zai sake ba kuma ana ganin ma ko da ya rama din babu nafsu shai to wannan sai a kyale shi sai a yi mai wa'azi ya ji tsoron Allah ya gyara gaba ba sai ya rama ba na fatar an gane eh alaikum assalam na'am na'am ada'i zai ada'i zai baka ji an ce hina zakara to so nawa kake so in maimaita mu ada'i ne ba magana ranko a kansa shi ita an lokacin ta gare shi saboda haka lokacin ta lokacin da ya kama ba mu kallafi ba ne an ɗauke masa alƙalami ta kuma ibada ana magana ne lokacin da alƙalami yake gudana ga ɗan adam to wanda ke bacci ba alƙalami kansa sau da haka duk sanda ya falka to lokacin an lokacin sallah a wurinsa ba magana ran to na za mu kwana wani sati sai a shiga kuma wata matsala ɗin matsalolin na al'amur suna da suna da yawa eh na'am eh na'am eh eh wajibi ne ma a tada shi tun da nan da ake magana an ɗauki a yana ganin in bai falka ba ne ai wajibi ne a tada shi tun da mukallafi ne ko ba haka ba sai a tada shi a nuna mai lokacin sallah ya don ya tashi ya yi sallah ba ce za a kyale shi wai sai sanda to me yasa aka shar'anta kiran sallah ka tashi me hikimar da ta sa aka shar'anta kiran sallah na farko a sallah asuba don a tada masu bacci duk da kuma lokacin ba bai ba amma saboda an san yanayi ne na hutawa da bacci so ba zai yi mutum da falkawarsa kawai ya faɗo masallaci ba watakila sai ya yi wanka watakila sai ya yi abubuwa da sauransu amma sai shari'a ta zo da kiran sallah tun kamin ma lokacin sallah ya shigo don ɗaya a tada mutane to wani dalili zai sa kai kuma kana bacci a ce a kyale ka ga ya sukutun shi kiran sallah an saukar da shi ne don tada masu bacci sun rashin fahimtar karatu ne in mutum bai fahimci karatu ba sai ya dinga ɗora al'amurra ba inda ya kamata ba wajibi ne mai bacci da lokacin sallah ya a tare shi wajibi ne sai dai in ya shiga cikin wata lalura wadda likitoci suka ce akwai hadari in ya tashi kamin awa kaza to wannan an so maka kamin ya kwanta din ma ya haɗe sallolin sai ya kwanta haɗe ma a zahar da la'asar sai ya abin nan ko magariba da isha'i yawwa ko za a yi wa mutum tiyata misali to kaga ana wa mutum allurori haka zai dan shiga wani yanayi kuma zai ɗau lokaci to duk irin wannan in lokacin sallah ya haɗewa zai yi an gane haɗe su zai yi kanun a yi masa muddin da yana cikin hayyacinsa tunda ita sallah in dai kana cikin hankalinka to ba ɗauke maka ba za ka yi ta na batar an gane yauwa yauwa to in mutum zai shiga irin wannan yanayi to kaga wannan uzuri ne ba za a ta da shi ba kuma shi yasa shari'a din ta kawo aljam'u din don a sauwaƙa ma mutane wanda ba ma lalura ba har jam'ul haja akwai yauwa in kana da wata bukata misali kana ganin cewa za ta shagaltar da ku ko za ku wahala sosai a ce ku yi sallah a zahar a lokacinta sallan la'asar ita ma a lokacinta za ku yi haɗe a zahar da la'asar sai ku je ku yi ta harkokinku a matsala hadisi ya zo a kai hadisi abdullahi dan umar kwai wannan to kaga bale ciyo na'am irin eto sallar da suka falka a lokacinta sai su rama wadda kuma lokacinta ya riga ya wuce shi kenan saboda a lokacin mahaukata ne ba su da alƙalami da wanda ya su da hukuncin mahaukata an kai musu kaga mahaukaci wanda ya shekara cikin hauka sai ya samu lafiya ai ba za ka ce ya rama sallan shekara ba to haka shi ma wanda ya suma ko mai farfadiya to duk malamai sun hada su layin mahaukata to sallar da ya falko cikin lokacinta ita zai wadda lokacinta ya riga ya wuce kenan dama can ba a dora mai ba to kuma ana kana biyan abin da aka dora maka ne ai abin da ba dora ba magana biya a to baka ci bashi ba na ci aka biya bashi ai ba zai yi bago ta gani wadda ku an kai ka wajen hukuma aikin banza ne tun da ne baka ci ba eh ta Allah ya zaba dace illa shi jam'ul haja kawai dai ka amai da shi al'ada kai kawai kullum ya bukata ta bujiro sai ka abin nan a can can ba a rasa ba shi ma irin bukata wadda ake ganin shagulgulla sun yawa ko za a shiga dogon mitin ko wani sulhu wanda zai ɗo awoyi da sauransu irin wayannan to kaga irin wayannan ai ba kullum suke faruwa ba ai ba kullum ake mitin ba ai ba kullum ake zaman sulhun al'umma ba eh to irin wannan da za a iya jam'ul haja ba komai to haka shi ma marar lafiya in ya zan ba ka da lafiya kuma yin sallah kowace a lokacinta yana wahalar da kai to malamai suka ce za ka iya haɗewa ka haɗe a zahar da la'asar ka haɗe magariba da isha'i idan ya zan kowace sallah ka yi ta a lokacinta akwai wahala akwai mashaƙa to za ka iya za ka iya jam'u insha Allah eh
wanda ya san cewa irin da safe ya samu ya sanar su bayan amma kuma za a shiga tiyata da shi yana around kullum karfe goma na safe zuwa sha ɗaya kuma ba lalle na ya samu kai shi irin da ya sallar azhar ko na asar waɗannan annura ya sun saka idan sai zuwa cikin dare haka
sai ya rama in ya fito sai ya rama in kuma ya fito rana ba ta faɗi ba kaga shi ke yanzu ai rana ba ta faɗi ba ko to har yanzu a zahar na nan ko yanzu ka yi a zahar sunanta a zahar ko yanzu ka yi la'asar sunanta la'asar sai ya rama eh ba matsala tunda can kaga tayin din a zahar din bai ba kaga ba za a ce ya yi a zahar da la'asar ya haɗe ba tunda ba a jam'i dole sai in ɗayan sallah ya shigo azahar ta shigo ko magaraba ta shigo to shine sai ka jayo ta biyun sai ka haɗe to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah